أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami al'imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda a sati da ya gabata muka tsaya a kan kabira ta tara yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan kabira ta goma a kan darasi na goma sha takwas to wannan kabira da za mu yi magana a kanta ita ce kabiratu zina shi ne daga cikin manya-manyan zunubi da suke gadar ma da mutum hukuba da kuma azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ne aikata zunubi na zina to sai malam ya buɗe wannan na sai malam ya buɗe wannan babin nashi da waɗin Allah subhanahu wa ta'ala ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحج ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يداعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هكذا يتي وقال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يتي وليشهد عذابهما ta'ifatun minal mu'minin a wannan ayoyi da malam ya bude wannan babi da su za mu hara da aya ta farko wadan Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wala taqrabu zina kada ku kasance zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila saboda ita zina alfasha ce kuma hanya ce mummuna hanya ce mara kyau malamai suna wani bayani mai fa'ida sosai suke cewa daga cikin zunuban da za ka ma Allah ya kasance ka taɓa haƙƙin Allah shi ne kama Allah shirka daga cikin zunubai wanda za ka ma wani manya-manyan zunubai ka cutar da wani shi ne ka kashe kai ka yi kisan kai ka yi kisan kai bi mana ka kashe wani daga cikin zunubban da kai kuma za ka aikata ma kanka musibar ta je ta dawo ta faɗa kanka shi ne ka aikata aiki na zina saboda abu ne wanda cin nasarar mutum duniya da lahira duk wanda yake aikata wannan aiki to sun raba hanya da cin nasara a rayuwar shi babu zancen yayi nasara a duniya haka kuma babu zancen yayi nasara a lahira manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min yace mummuni ba zai yi zina ba a yayin da zai aikata ta alhali yana yana mummuni bimana sai an hudda ma riga ta imani tukwana za ka aikata ta a ƙarƙashin wannan aya imam ibn kafirin sai kawo mana wani hadisi daga manzala sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce sulaim ibn amir yake cewa an abi umama abi umama suna zamne wajen mazala sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa inna fatan shaban atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana zaune wata rana sai ga wani saurayi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah sai ke cewa ya ma'aikin Allah idalli bi zina ya ce ya ma'aikin Allah ka mun izini in ji in aikata zina fa'akbalar ƙauma alaihi fazajaruhu wa ƙaru ma ma mutane sai suka zaburo suka ce kai wani irin mutum ne abinda ake ta kira akan kada a kusance shi kada aikata kai ka zo ka ce a maka izini ka je ka aikata mazala sallallahu alaihi wasallam kun san yayi kowa iya wa'azi sai ya ce mishi yaka da ya zo sai ya ce mai ijilis sai ya zamna kusa da mazala sallallahu alaihi wasallam mazala sai ya mishi magana cikin nutsuwa gashi gashi suna kallon juna manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mishi atuhibbuhu li ummika wannan zinar da ka ce aje a maka izini a maka izini ka je ka aikata shin za ka so a aikata da ma'aihiyarka sai ce la'awar layi haɓa ta yaya zan so haka sai ce aiko wani ce ita wani wanda za ka yi zafi ya sake tambe shi ya ce a tuhibbuhu da ibnatika shin za ka so a aikata da diyarka ya ce la wallahi ya rasulallah hasha wa kalla ta yaya zan so haka ya ma'aikin Allah aikata irin wannan aiki da diyata sai mazu salasalame ce ai diya wani ce za ka je ka aikata wannan zanen da ita mazu salasalame sake tambaye shi ya ce a tuhibbu huli uktika za ka so a aikata da yalwarka sai ce la wallahi ya rasulullah ya ce ai uwan wani ce to hallo sake ce mi atuhibbuhu li khalatika zaka so aikata da uwai mammaka kanwata ko yatta yace a zaka so aikata da uwan babanka yace a sai ce to duka wa'annan zanen da na maka haka take ga wani yadda za ka ji zari in an aikata da naka haka wani biya so ba aikata da nashi sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi yaka ya ƙara matsuwa kusa da shi sai mai addu'a sai ce Allahumma ghfir dhanbahu ya Allah wannan abin da ya niyya yi ma kanshi zunubi ne ya Allah ka gafarta mai zunuban shi wa tahhir qalbahu ya Allah ka wanke mishi zuciyar shi daga datti na san aikata alfasha ya ce wa hassin farjahu kuma ya Allah ka kiyaye farjin shi daga neman aikata wannan aiki sai ya ce walam ya kun ba da dalikar fata ya tafi ta ila shayi sai sahabi yake cewa tun daga wannan rana wannan sahabin bai taɓa waiwayawa ba a kan yi tunanin ya aikata kaga wannan wa'azi ne aikace manzo sallallahu alaihi wasallam ya mashi lokacin da kake nema ko kake tunanin ka je ka aikata to ka tuna da wa zaka aikata ma'aikiyar wani ce nan gaba ko da a yanzu karama ce nan gaba za ta aihu ta zama uwa ga wani ɗan uwa ce ga wani iya ce ga wani tanti ce ga wani kai haka ce ma ga wani yadda ba ka so a aikata da yan uwanka haka wanda suke da alaka da kai to kada ka aikata da ɗaya kowa wannan shine zaman lafiya sai imam al-tantawi sai kawo wasu abubuwa ya ce duk mai so ya kiyaye kanshi daga wannan alfasha wadda saboda matsalarta da tashin hankalinta Allah subhanahu wata'ala ba ta yaka ku aikata ba ta kada ku kusance ta ba kada ka kusance ta ba me zai hana ka ka kusance ta sai ma da yake cewa su ne abubuwa kamar haka abinda za su taimaka maka ka ƙi kusantar zina ya ce su ne abubuwa kamar haka ya ce abu na harko alhalwa bil mar'atin ajnabiya ka keɓance da matar da ta kasance ajnabiya ba muharramar ka bace ba ba ɗan uwarka bace ba ku samu wani wuri ku keɓance da kai sai ita wannan yana daga cikin abin da in baka yi hankali zai gadon maka da aikata wannan kusantar zina ne keɓancewa da matar da ba taka ba daga kai sai ita a wuri babu kowa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la yakruwanna rajulun ma imra'atin illa ma abi mahramin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam kada mutun ya kebance da wata mata wadda ba muharramaka ba yace sai tare da wani wanda nata na kusa a tare da kai yamma na sai ya kasance a gaban mutane wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya kebance da wata mata suna tsaye yana itikafi sai wata mata ta zo wurin sai suka kebance suna magana sai wasu sahabbai suka zo wuciya da suka zo da suka gane shi ya suka ja ba sai ce ku zo ya ce musu kudi ba safiya ce mata ta ce ya suka ce a ya rasulullah ai ba ya ce a ya ce shedan babu ta hanyar da bai hutu ma tana wani abin darsa a ranku kun juya kun tsaye ku ba ku san bawace ce zo da kai ku ce kun ga annabi da wata to wacce ce me yasa saboda musulun sallam ya hana a kebance da wata mata sai da muharram abu na biyu wanda zai kiyaye mutum daga kusantar da shi ne taharimun nazar ilmar a ajnabiya Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da ya haramta ya ce kada kada mu kalli koko idanmu mu sake shi ya dinga kallon abin da ya ga dama surtu ga matan da suka kasance ba muharraman ba inda mu kiyaye wannan bato muna kusa da mu kusance ta Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullin mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un Allah yake cewa ka ce ma mu'minai yaghuddu min absarihim sirihi idanunsu wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye farjinsu zalika azka lahum wannan shi yafi tsarki a gare su inna Allah khabirun bima yasna'un Allah ya san abin da suke aikata sai kuma aka sake dawowa aka ce wa kullil mu'minati su ma mu'minai mata a gaya musu yaghdudna min absarihinna su ma su rihi idanunsu wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ul illa ma zahara minha wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna wa abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijali aw at-tifl alladhina lam yazharu ala awratin nisa haka Allah zan ya ce kada ta bayyana tarihin idanuwan da kuma kada ta bayyana adanta me yasa duka kiyaye mu ne ake akan wannan aya wala ta karbu zina ya ce ake kiyaye na uku ya ce wujubu tasattur wal ihtisham lil ma'a shine mace umarnin da Allah subhanahu wata'ala yayi akan cewa mace ta rinka tsitsi jikinta wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ku zamana a gida idan huta ta kama kada ku huta irin huta wacce haka Allah subhanahu wa ta'ala ce yudnina min jalabibihin ya kasance sun sitirce jikinsu daga hijabi da hijabi wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan dan a kiyaye waccan tokace wala ta karbu zina abu na hudu ya ce alhaddu alazuwaj wata yi wasa'ili shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi aure manzo salasalam ya ce ayyuhar shabab ko manista ta aminku mulba'ata fada ta zauwaj aka ce matasa wanda yake iya wanda yake da ƙarfin yin aure kawai ya aure shi ne maganin duk wata fitina da mutum zai kewaye da shi ko kai aure shi yasa shari'a ta tabbatar da cewa shi wanda bai da aure yana kewaye da fitina to gudun wannan fitinar ya yi aure idan kuma ya aure ya je ya aikata wannan abin da aka haramta na zina to kawo kashe shi ma ne shi ne hukuncin shi hadda shi kenan kawo a kashe shi saboda an ba shi abin da zai kiyaye kan shi amma duk da wannan yaƙi zama ɗan to wannan hukuncin shi ya huce a mai bulala sai dai a jihe shi abu na biyar ikamata hududun lahi bi hazmi wa shiddatin alazina Allah subhanahu wataala a wannan ayar da muka karanta ta uku yace az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda Allah subhanahu wataala ya ce a tsaye da haddi akan duk wanda ya aikata duk wanda ya aikata a mai bulala 100 da ita matai da shi namijin a musu bulala 100 kuma wannan bulalar za a yi ta ne a bainar jama'a wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin lokacin da za mu saunan bulalar ka a yi ta ɓoya a yi ta mutane suna gani saboda ya zama wa'azi ga wa'anda ba su yi ba idan suka aikata su ma ga abin da zai biyu kansu kaga yadda musulunci ke kiyaye a sitirce mutum amma duk da haka aka ce wanda ya aikata wannan abin inda shaidu sun cika to a yi bulala kuma ya ce wala ta a hudukun bihima ra'afatun fidiyarla kada wani tausayi kama ku da kun tashin wannan haddin haddi ne na Allah to duka wannan mine ne wala ta ƙarfi zina ita ce ake so a kiyaye don saboda ya zama wa'azi ga dukkan wanda zai aikata kaga shari'ar musulunci tana ƙoƙarin ta kiyaye mu ga wani abu wanda in ba mai hankali ba zai dirmiya mu imam ibn al-qayyim al-jawzi a cikin wannan littafin nashi sai kawo mana wani littafi mai suna adda'u waddawa cuta da magani da yawa muna da wasu cututtuka da muke fama da su wanda cututtukan ba za su bar mu ba idan ba mu nema musu rigakafi ba rigakafi shi ne yanzu wannan imamu ɗanɗawo ya kama yake cewa a cikin alkur'ani mai girma mutane suna suna fama da wani abu amma maganin alkur'ani yake mine ne abin shi ne a shaƙa rishin daji da rishin cin nasara a rayuwa ya kasance kawai duk abin da ka tankara sai gani tabewa kake duk abin da ka sa gaba sai gani asara ke duk abin da kake so kai sai gani abin kawai bejuwa sai gani amma wasu kuma in suka dan kama abin ya gani da ikon Allah abin yana da iya amma kai da ka kama to akwai wasu dokoki da Allah ya dora ya ce mutum in ya kiyaye su zai ci nasara wai wannan kuma ba yana nihin cewa ba wai mutum ba ya game da jarabawa ba ta yi neman abu ya rasa a akwai jarabawa wannan wani abu ne daban kuma akwai abin da mutum zai nema Allah bai bashi bai bashi shi a lahira amma wani abu wasu cututtuka da suke kewaye da mu idan ka san kana aikata su kuma ka san cewa waɗannan abubuwan kana aikata su kuma kana fama da matsaloli a rayuwarka wajen cin nasara to ga maganinka a cikin sotar mu'minun Allah yake cewa qad aflaha al-mu'minun hakika sun rabota sun ci nasara sun dace su wane ne yace su ne mu'mini dacewa kuma duniya da lahira miye aikin su su wa'annan wanda suka dace sai ce alladina hum fi salatihim khashi'un sune wanda idan suka zo yin sallah suna yin sallah cikin nutsuwa cikin tuno Allah da halarto shi a zuciyarsu lokacin da suke sallah na biyu daga cikin ayyukan su walladina hum anil lagwi mu'ridun wanda suka kasance akan abubuwa na banza waƙe-waƙe kaɗe-kaɗe abubuwan da ba su da amfani allagau masu karkata kai masu kau da kai ya ce wallazina hum lizzakati fa'ilun wanda suke bayar da zakka idan suna da hali ya ce wallazina hum li furujihim hafizun kuma hallau sukin su ne wanda suke kiyaye farjinsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai ga matakin su waɗanda suka kasance halakin su ko kuma waɗanda suka mallaka a hannunsu na bayi fa innahum ghayru malumin in wannan ne ba babu zancen zargi a tare da su sai Allah ce fa madinta ga wara a dalika fa ulaika hum al-adu wanda ya nemi ya biya wata bukatar shi ta dabi'a ba akan matan shi ba na halak ba akan wanda ya mallaka a hannun shi na bayi ba to fa ulaika hum al-adu to wannan daga cikin wa'anda ake ce ma al-adun idan aka ce mutum yana cikin adun yana cikin wa'anda suka tabi yana cikin wa'anda suka ƙetare iyaka suna al'itida ke to kaga kenan cin nasara a rayuwa ta mummuni shi ne ya kasance ya kiyaye wa'annan dokokin na ya kiyaye sallah ya kasance ba a ganin shi wajen abubuwa na banza ya kasance yana da halin zakka yana ba da zakka kuma ya kasance mai kiyaye kan shi ne daga alfasha shi yasa malamai suka ce wannan aya ita za ta haramta dukkan wata hanya da mutum zai biya biya bukatar shi kowace irin hanya ce inda ba hanya ba ce cin nasararmu yana nan ke taɓewanmu kuma rishin aikata wannan abubuwan da malaika kawaɗin shi zuwa nadina kuma da rushin hafizu wanda shi ne muhallin shaɗi ɗin yana mazala sallallahu alaihi wasallam an taɓa gwada mashi a mafarki aka ɗauke shi aka shi aka shi a gwada mashi gidan wuta sai ga wasu mutane maza da mata an sa wani abu kamar fasa da ita aka sarkaye gabansu kuma aka zaro su cikin wuta wutar daga ƙasa tana gasuwa yadda kasan ana gashi suna wani kuka mazu salari salari ya hankali shi ta shi ce su waye wa'annan malaka jibil ya ce mai su ne wa'anda ba sa kiyaye ba sa kiyaye gabansu suna zuwa suna aiki da almashashi wanda ta ce hukuma wadda mutum zai gamu da ita gobe kiyama ya ka dai Allah subhanahu wataala a aya ta gaba sai yake cewa walladina la yad'una ma Allah ilaha sai Allah ya zanyo wasu mutane da ya zanyo ya zanyo su a baya inda ya tawa ibadur rahman alladina yamshuna al ardi hawnan wa idha khatabahum al jahilun qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladina yaquluna rabbana sirf anna adaba jahannam inna adabaha kana garama ko innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna dhalika qawama sai ce walladina la yad'una ma Allah illa sune wa'anda bayan Allah na gari sune da ba sa gama Allah da gari ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق بس كشي ري سي دحق سي تي ولا يزنون كما بس سن ومن يفعل ذلك يسجن كأثاما wanda yake aikata wa'annan abubuwan guda uku gaba Allah da wani kashe rai da aikata zina to zai gamu da mummunan azaba kai Allah sai ce yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati kai azaba ma lullum ka musu zai wa ya kaludu fihi muhala kuma za su dawwama a gidan wuta amma sai Allah ce illa man taba to kaga rahama ta addinin musulunci ke illa man taba da abin da za a zano na tashin hankali na azaba na mummunan sakamako da mutum zai samu to kullum Allah yana togaciya zai ce illa man taba wa amana wa amila amana salihah fa'ula'ika yi baddinin mahu sai a ɗihin hasanat kai allah ce in ka tuba in ya kalli zuciyar ka tubar ta ka tagarce wannan zunubin naka in ya kai guda goma sai a goge shi sai a baka lada goma saboda kyaukyawar tubar da lada goma kan bacin zunubin da kai guda goma allah ce yi baddinin mahu sai a ɗihin hasanat sai ce wa kanin mahu gafurar rahima kuma allah mai gafara ne mai jirgin sai ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah man taba Allah na san tuba yanda Allah yake san tuba sai aka ba da misali kamar mutum ne yake cikin sahara iya cikin balaguro dabba shi ta kada shi a saman dabbar tashi ke da kai abincin shi ke da kai abin shan shi ta tahiyyarta babu kowa ya zo zamna kasan wata itaciya ya rasa inda zai sa ran shi mutuwa kawai ke jira ta zo yana kwance yana jiran mutuwa kawai ya daga kai sai ga wannan dabbar ta zo daidai kan shi sai ya rike linzaminta yana rike linzaminta ya tabbata tana hannun shi don tsanin farin ciki sai ce ya Allah ni ne ubangiji da kai ne bawa ne akba min shiddatil farh in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to irin wannan farin cikin da zai sa mutum ya aikata irin wannan kuskuren haka Allah yake farin ciki ga bawa idan ya tuba sai ma ne ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma bi atajalda mazinaci namiji da mazinaciya mace kowanne a mai bulala ɗauri wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah yace kada tausayi ya kama addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun karanta kuna imani da Allah da ranar tashin kiyama sai ce wal yashhad azabahum ta'ifatun minal mu'minin ya kasance kuma sun halarci lokacin da ake wannan haddin wani gungu na mummunai suna nan za a ma wannan wanda suka aikata wannan abu wannan sabi wannan azabi alfasha ce ta ƙarshe mummuni a same shi ya aikata irin wannan shi yasa Allah ce kada ma a kusance ka abu ne da ke gadar ma da mummuna cikawa abu ne da ke gadar ma da walakantuwa a duniya abu ne da yake cire ma riga ta mutunci da daraja abu ne da yake hudda maka haiba a ido abu ne wanda yake kaskanta ka Allah subhanahu ta'ala bi barin mutum da yake aikata wannan abin da mutunci ba a bar shi da mutunci ko shi ɗin yana nema da jaye ka sauƙi ka dawo hannu ka sauƙi ka dawo hannu ba aiki ba ne wanda zarka yi labari a kan shi jin daɗi ne na ɗan mantana wanda zai gadon ma da wulaƙantuwa ta mamaki iya daga cikin fitina ta zirbi shi consequence ɗin shi na mun an ajiye hankali kuma ba fahimci abin da ke so ya ce makalla annabi adam shi ya fara zanibi a duniya shi ya aikata yawar aikata sa don a nuna maka cewa dan adam zai aikata sa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce mai wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min as-salimin kada ku kusanci wannan itace idan ku kusance idan ku kusance daga cikin azzalimi fa azallahum ash-shaytanu anha a can suratul a'raf sai ce fa waswasa lahum ash-shaytanu فقال ما نهاكما ربكما عن عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين shedan yazo musu waswasi sai ya ce musu ai ba abinda Allah ya sa abinda Allah ya sa ya ce muku kada ku ci wannan itace kuna ci za ku zama mala'ika kuma ku dawo a gidan wuta a gidan a gidan aljanna amma ba ku ci ba wuta ku zama amma da kun ci to mala'iku za ku zama kun san kuma su ne makusanta na Allah kuma har da har abada ba abu gafara gidan gidan aljanna su kuma suna san da goma gidan aljanna kawai wannan wasu wasu ya ya dame su a rai kawai su ne suka taba suka ci kaga sun yi laifi ko falamma za ka shajarata Allah ce ba da ta lahu ma sauƙato wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil janna suna cin wannan itace kawai kai tsaye kayan su na jikin sai suka zubi dan su gane cewa lalle sun shiga wani yanayi cikin sabon suke a su sai suka ringa neman itatuwa ganye su samu su riya a wurinsu wadda fi ƙari su yaksifa ne alaihi ma bin warar girjan yan suna ƙoƙarin su sirce al'aurarsu sai allah ke cin ma sai allah ya kira su ce musu alam an hakuma an tim kuma shajara wa kulla kuma inna shaitan da kuma azubun mubin ban gaya muku ba kada kusanci wannan itace kuma shaitan nan adawa ne a gare ku sai suka fara addu'a qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sai suka ce ya Allah mun zalunci ka in ba gafarta mana ba za mu kasance daga cikin wanda suka yi kasara to yanzu mun Allah ya yi musu da Allah ya yi musu nemar da suke ciki sun zama a cikin ta akan ma an yaye musu amma kun sai kan sun wannan zulubi ne da ya biyo su yasa aka huta su gidan aljanna wanda yake nuna maka cewa aikata zunubi yana daga cikin abin da yake ta himma da mutum ni'imar da Allah ma mutum idan kana cikin ni'ima ma da yake cewa idan kun tafi ni'imatin idan kun tafi ni'imatin sai ce fahfaza idan kana cikin wata ni'ima wanda ka kiyaye ta fa innal ma'asi tuzilu ni'am saboda zunubai yana daga cikin abin da yake dalma da mutum ni'imomin da Allah ya shi kaga annabi adam iya cikin ni'ima ta gidan aljanna iya aikata wannan zunubin duk da Allah ya yi mishi amma sai da aka gudanar gidan aljanna daga cikin ni'imar da yake ciki kenan kaga mu da mu gorawa za a kinta shi maganin kar a yi kar a fara kar ka je ni'imar da kake ciki wadda dubu nema suke su samu irin wannan ni'imar taka wallahi wannan zanubban da ka rena sai su ma sababin fadowa su lalata maka wannan ni'imar da kake ciki inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai sauya ma mutane abin da suke ciki zai sauya ma kasantarsu kuma wannan alkur'ani mai girma a kodayaushe yana mana wa'azi baki ɗaya ne fararawa daga ni kaina zuwa ga mu baki ɗaya kada mu yarda da shi ɗan tun da har yi ta jaru'i yama annabin allah wasu wasi to yana iya makowa ainihin annabin adam yama wasu wasi annabin allah guda annabi kaɗai ya tsira daga sharrin shi aisha ta tambaye shi kai ma kana da ya ce nawa ya musulunta to idan ya zo mu tabbatar da cewa maganar Allah kullum mu rinda halar zo ta inna shaytana lakum aduwwun fattakhisuhu aduwwa shaytan dan adawa ku ne ku rike shi dan adawa saboda shi so yake kawai kula da shi kakkace nasara a duniya kakkace nasara a lahira shi ba ganin ka bai kana shaye shaye kana yawa a bola ana ganin ka a can sun to sun tuka kayi maye tilib ka fada a can ka tashi a can salloli ba ruwanka in ba haka ya ganka ba shi hankalin shi bai kwanci ka zama tantiki kawai kanan kana yau shi haka ke so to idan ka samu ka samu zamiya iso kika da ka samu zamiya iso kika da tun da kai bai yiwa a ce abu ka aikata zanibi ba ko to kana samun zamiya ka tana Allah kai tsaye ka dawo zuwa ga Allah ka tuba shi ne malami yake cewa madalla ga a samu littahinka duk sakara guda idan aka gani a ce ta zunubi ce to sakara ta bai kasance istighfarin ya sa tuba zuwa ga Allah ya kasance wannan koda a ce muna tahiya muna aikatawa kuma suna gogewa amma mu kiyaye saba ma Allah yana tahiyar da ni'ima kamar yadda tahiyar da ni'ima ta annabi Adam sai ma ne ke cewa qalul ulama hada azabu zaniyatu wazani fi dunya yace wannan ma azaba ce ta mazinaci ta mazinaciya da mazinaci a nan duniya shi ne amir bulalin nan da zaɓe ya ce idan ka na azabai idan sun kasance idan sun kasance ba su da aure augayin mu ta zaujai ko kuma sun kasance ba masu aure ba ne ya ce fa'in ka da mu ta zaujai idan sun kasance suna da aure ha aukar ta zauwaja walau marra fil umri ko kuma sun taɓa yin aure ko da su ɗaya ne a rayuwarsu ya ce fa'in na kuma yuri jamadi bil hijara ya ce to wanda aka samu da irin wannan ya ce jehe su ake yi da duwatsana ila an yamu ta hasi su mutu idan aka samu mutum ya taba aure ko yana da aure aikata sana saboda munin abin da ya aikata rami zai a rasa shi a hudu kan a ɗauki duwatsana a yi ta jihon shi da su ana wasa mai kai ko ina ana bugu hasi ya mutu saboda munin laifin abin imam bukhari ya yi ruwaya a lokacin banu isra'ila an gabiri birrika suka taru da duwatsuna suna jihon wasu wanda suka aikata alfasha tsakaninsu kamar su a tsakaninsu a wanda baka ke tara duk da cewa dabbobi ne suna da tsarin cewa sai wadda ta kasance takaci zai kusance to wani suka je suka aikata ba tare da sun yi abin da suke tsakaninsu ba na cewa wane ta wane ce suka ringa jihunsu ima al-bukhari ya yi ruwa ya hadisa hadisi ne ga saboda munin abin me yasa larabawa a zamanin da suka ringa ki idan an musu aihuwa ta diya mace ya daga cikin abin da suke tada hankali a kan shi ka aje ta yi kaza ka aje ta yi kaza ta aje ya tawara min alƙawmi min su'i ma bushira bi a yumsikuhu ala hunin am yatsuhu fi turab ala sa amma ya to je sa ake amma ayat ta zo a cikin alqur'ani mai girma sai aka shahida to anan wasu ke kashi ruwa me yasa aka kawo ta wanda ba su da aure aka kawo haddin su amma aka ji kawo haddin masu aka ji kawo haddin masu aure a cikin alqur'ani mai girma wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala iko ne na Allah yanda ya ga dama yake yi alkur'ani wahayi ne kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne kuma ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa wanda ya taba aure ko mai aure idan ya aikata zina je shine hukunce shi kuma haka ne sadaqar rasul sallallahu alaihi wasallam kuma an tabbata akan wasu daga cikin sahabbai wanda suka aikata wannan an samu wata ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi na aikata zina kuma gashi hannaye ciki kawai bana iya haƙuri da wannan laifi na zo a tsida mu hukuncin Allah a kai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki ji haƙƙi ayu ta tai ta ayu ta dawo ta ce rasulullah na ayu a tsida mu hukuncin Allah ake mazana sassan sai so yake ta tahi ta ne ta tuba abu ne wanda sai an tseda shaidu wajen guda hudu tabbatattu sun gani tabbas kuma amintattu su ma shaidu tukwana za a iya tseda wannan haddin ka san abu ne mai wahala ko samun wannan me yasa saboda a kare mutuncin mutane saboda abu ne wanda ake so ko da ya faru mutum ya je ya samu dama ta yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala asiri rihe wani wabi sani to aka ce mata ta je ta je ta yayi bayan shekara biyu bayan ta yayi kuma ta dawo ta ce ya rasulullah ga nazo maza Allah ya ce ta matsa sai an mata haji aka ɗauki ɗan aka ba wata daga cikin uwarta mazara salam ya ce aje aje ya aka je aka je ta sai wani nan suka wata magana mara daji a kanta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wallahi ta yi tuban da aka raba ma mutanen madina kaf da ya ishe su shiga gidan aljanna idan mutum aka tsaye da mai mummunar da ta yi irin wannan lahi ta zo da kanta ta ba da kanta ta ce a tsida mata hajji kuma ta je ta dawo saboda Allah kuma ta san kashe ta za ai wannan tuban ya kai tuba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a raba mutanen Madina kaf da ya ishe su ga gidan aljanna to wannan abu ne shari'a ce ta Allah wannan da an maka munan abu yace kadalika tabata fi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a sunna yake ta fa illam yastawfi alqisas minhuma fi dunya wa mata min ghairi tawbatin fa innahuma yu'adabana fi an-nari bi sayyatin min nar ya ce wanda suka aikata zina idan ba a musu kisasi a nan duniya ba kisasi kamar tuba ne haddi idan mutum ya aikata zina kamar bulala ɗari kamar tuba ne matsayin tuba ne to idan ba a maka ba a nan duniya ko baka tuba ba azabar da ake ma mai irin wannan zunubi a gobe kiyama wani karhe ne aka yi bulala da shi kuma ake gasa shi a gidan wata ya jajjawar kamar lokacin da za a nan fasashi a makera shi ne bulala da za a ringa zane mutum da ya ka duba gani irin wannan azaba ya ce kama wara da fi annan zabur maktuban inna zana mu'allakuna bi furujihim fi nar yudrabuna alaiha bi sayyatin min hadid yace haka yazo a cikin zabura cewa mazinata za a rataye su da gaban su a gidan wuta kuma a ringa zane su da wuta bima na karhe na wuta haka za a ringa zane su da shi ya ce fa'ida ta gata min adarbi na da tuhun zabaniya aina kanin hada saut wa an ta tathak wa tafra wa tamra wa la turaqibul la ta'ala wa tastahimin idan mutum yana neman tuba bima na ya neman a cece shi lokacin da ake zane shi sai zabaniyawa su ringa cewa daga ina wannan sautin yake zauwa su a wurin samanin na ce ma kake don su ƙara zane ka kaga matsalar mala'ikai ke sun mun bukumu za a gama kada wasu sun mun bukumu ba sa ji ba sa gani idan kana ihun ma kana kuce-kuce gani suke wata rawar wacce kake ku daɗi kake ji baka bugu ba sai ta zane ta jibga shi ne ma na yake cewa to lokacin da zaka aikata abin katana dariya kake kana cikin jin daɗi ba ka tunanin cewa allah na ganin ka wannan anan muraƙabatullah yake zauwa mummuni kullum ya ringa sa a ranshi cewa allah na gani na adi inda nake shi ne mataki na al'isan an ta'abu da allah ka annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'in na huyaraka ka bauta ma allah kamar kana ganin shi idan shi baya ganin ka to kai idan ka baka ganin shi to shi yana ganin ka a ko ina kake kawai ka rinka sa a ranka Allah yana ganin ka ko ina ne innaha in taku mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah ta'ti biha Allah in a ina kake Allah yana ganin to wannan shi zai hana ka ka saba mishi وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من زال صلى الله عليه وسلم يكي تيوى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مزنا تيبا زي زنبا لوكة جزي أي كتاتا إيا حالي نمون سي أمود ما ريغة إيمان ذاك أي كتا wala yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min haka barawo ba zai sata ba lokacin da zai sata yana hali na mu'min wala yashrabu al-khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min haka ba zai sha giya ba ko wani abin maye lokacin da zai sha yana hali na mummuni wala yantaibu nahbatu zata sharfin yarfa'u an-nasu ilayhi absaruhum hina yantahibuha wa mu'min yace ko ba zai keta wata alhurma ba wadda Allah yayi ta wani ko ta wata da hanyar kazafi ko cin mutunci yace lokacin da mutum zai aikata wannan na mummuni yace alhali kai ma kana mummuni haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa idza zana al-abd kharaja minhu al-iman lokacin da bawa yayi zina imani na huta daga jikin shi fa kana kazullatin ala ra'sihi hat thumma idza aqla raja ilayhi al-iman imanin zai huta sai zama kamar wata inuwa ce a saman kanshi shi dai banda shi ka aikata imana imaninka da Allah ya barka a lokacin da ka aikata babban wannan alfashin wasa a sabila sai ya so tsaya daidai kanka lokacin da ka gama ya so kuma ya dawo ya ce yanzu ne kuma sai mu ci gabar ɗanya amma a lokacin da zaka aikata ba mata shi yasa zunubi abu ne wanda yake cike da nadama bayan an aikata shi sai ka gama ya kaga an shiga nadama an shiga damuwa me ya kai me yasa ka ji wani hayi rantsuwa wani hayi dawo ƙur'ani ya ce daga yau in na ƙara a kan ƙur'ani duka mine ne nema ne ake ya zai a bari sau na damar da ke da kwai a ciki babu wani albarka babu wani abin daɗi babu wani abin murna a ciki duk aikata zurbin da mutum zai yi daɗin minti ɗaya minti biyu ne shi kenan babu ya ce sai kuma tarin zunubi na la haula la quwwata illa billah yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam man zana aw shariba al-khamr naza Allahu minhu al-iman kama yakhlu al-insan al-qamis min ra'si yace wanda ya aikata zana ko ya shagiya imani yana huta daga jikin shi kamar yadda mutum yake hudda riga shi kamar yadda yake hudda riga haka imani yake huta wa fil hadith an-nabawi a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatun mutane guda uku la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama Allah bai musu magana wala yanzur ilaihim Allah baya kallon su wala yuzakkihim Allah baya tsarkake su walahum adabun alim kuma suna da azaba mai radadi wannan gobe kiyama ka sa ka gidan wuta Allah yana kallon kowa kai zai kallon ka Allah yana ma kowa magana kai bi maka magana Allah yana kula da lamarin mutane kai ba ruwan shi da lamarinka yau ko a gidanku ka tuna wata ran babanka ya ce shi ba ruwan shi da kai saboda Allah ya kake shi ya hwasa maka magana ya hwasa kallonka ya hwasa shiga sha'aninka ji za kai kamar duniyar gabaki ɗaya a saman kanka take a ce wani mai gida gare ka ya kasance yana harka da kowa amma kai ba ruwan shi da kai bai kallon ta bai maka magana da za ka shi to wannan ubangijin kowa da komi da zai kalle ka ba zai maka magana kuma ba ruwan shi da lamarinka waye zai samu wannan sakamako mummuna mazalar salam zai ce shaihun zanin wanda ya lattijantaka kuma yake aikata zina shi tashi ta zama bala'i ya kasance mutum ya ƙi wasawa har sai da ya zama lattijo kuma yake yi to mai aikata irin wannan allah ba ruwan shirci kuma ai abu ne sananne duk wanda ka gani ya zama lattijo na arziki to yarinta shi ma ta arziki ce yarinta shi ma abin godiya ce abin alasan barka ce ya tsare dokokin allah ya saba da tsare su ya saba yin sallah ya saba yin ibada shi yasa lokacin da ya girma girma da ya zo mishi ba zama wani abu ba kuma ko abu mai wahala a tare da shi shi yasa saban Allah dama ba saban shi bane lokacin da yake da karfin yayi ma lokacin da shababiyar tashi take huskar shi shaidan in bai tasiri akan shi ba yana cikin yarintar shi ya huske shi je aikata to ina ga ya zama latijo yana karami ba ina ga ya girma to mafi yawa sai lokacin da ake yarinta ba a kiyaye ba daga an tsoho kuma shi ke ne gani an kasa kiyaye ana so a barin amma ina zuciya an sama mata da ta sama mata da na biyu sai cewa malikul kazzab da kuma mai mulki kuma makareci mai mulki makareci wanda ka gaya da ya kai sinonim ne ma kamar wata alama ce wani abu ne wanda ake kira wasu masu neman misali 'yan siyasa iya daga cikin abin da ake kiransu da shi ko sunan da ake musu lakabi cewa dan siyasa ya ka iya karya dan siyasa makareci ne zai maka alkawali yake cika zai zo kamba maka ya wuɗa abubuwa da yawa a kanka kuma karya ne zai wuɗa abubuwa zai yi zai yi zai yi kuma karya ne ba zai yi ba kuma ya san sare karya ake ba zai yi to wannan fa mai neman mulkin ne kahin ya nema yake wannan kare bare in ya samu to wanda yake aikata irin wannan Allah bai kallon shi gobe kiyama yace wa a'ilun mustakbir da talaka ko mai girman kai baka da kodala baka aiki kuma ka ringa rena aikin da ka samu to talaka mai girman kai ga aiki nan kawai kai kare na shi baka aiki kai ka wuce kai wannan aiki ko baka da inda domin in ka ne kuma aikin da ka iya ne bakin wanda ka samu hara da shi mana ka san mi Allah zai gobe nauke da ko wanda a cikin ma'aikata suka fara da karamin aiki a cikin ma'aikata a hudu wani test ko wani abu promotion su yi su kara gaba su yi su kara gaba su yi su kara gaba har su kai matakin da suka kai ta kare na to me irin hali irin wannan ga ka talaka kuma ga suka jiki girman kai ka rena sana'a hatta kai kana ɗaukan kayan mutane to me irin wannan hali Allah bai kallon shi gobe kenan mahallu shayar anan shine shaykhun zanin manzala sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi menene manya-manyan zunubai a wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud aka tambaye shi ya rasulullah ayyu dhanbu a'zamu inda Allah wani zunubi ne girma a wajen Allah sai ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya shi halitta alhali shi halice ka fa qultu inna dhalika al'azimun sai nace lalle wannan babban abu ne sun ma'ai ya ce sannan kuma sai wanne ya ce an taktula wadda daga hashiyata an yi ta'ama ma'aka a zamanin da suna wannan abu wai kawai mutum talauci ya sha mashi kai ɗan shuwa sai kashe ɗan shuwa wai ba zai iya ci da shi wai ba zai iya ci da shi shi sa Allah subhanahu wata'ala ya zaro wannan a cikin alkurani mai girma wuri biyu a cikin sotul an'am da cikin sotul furqan yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum a wata aya kuma yace nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke arzuta ku da ku da su mu muke arzuta su da ku da yawa wani lokaci arzikin da kake ci arzikin wasu ne Allah yake baka a hannunka domin ka rarraba kowa samu misali da kana kai kadai wani abu ne mujarrabin duk wanda ya aure ya sani lokacin da kan kai aure zai ga samunka bai kai rabin abinda zaka ringa samu lokacin da kai aure inda kana samun jika hamsin misali a wata wala in kai aure ya gani baka tantance ba in ka lisa gani ka samu jika ɗari da hamsin kuma kawai daga allah saboda me yanzu an ɗauko yaunin wani an ɗora a kanka wanda shi ma akwai arzikin shi da Allah ya kadarta mashi zai samu a duniya wannan arzikin nashi kai kuma aka dora ma ka ciyar da shi sai aka ba ka bashi sai ka aihida shi ma akwai arzikin da Allah ya rubuta zai samu a duniya to wannan arzikin nashi kan ya zo hannun shi ko kan ya je fara nema sai aka baka kai ka bashi in ka tara goma arzikin mutum goma za ta tara a baka yanzu nawa zaka gani magidanta ga sanan da yawa iya kaya guda ya karsa ma wannan samun nashi in ka auna ya gani ba wani abu ne amma kuma ana rayuwa a ci a sha a yi kaya a yi komi ana ki arzitawa Allah yake arziki nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuqukum wa iyyakum Allah yake arzikawa to akwai wanda suke aikata irin wannan a zamanin da kawai su kashe ɗiyan su wai saboda suna tsoron su kasu ci da su daga cikin zunubai kuma manya-manya da ya ce an ta zini bi halila tijarika ya ne zaune tijarika shi ne mutum ya yi zina da matan makwabcin shi matan makwabci saboda shi makwabci yana da haƙƙi guda biyu a kanka ga haƙƙi na musulunci ga haƙƙi na makwabtaka mazara su salmi ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai ce falyukrim jarahu wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girma makwabcin shi kai sahabai suke cewa mazala su sami ke cewa la yazalu jibril yusini bil jar hatta hasibtu aw zanantu annahu sayuwarithu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibril bai gushe ba yana mun wasiya akan akula da makwabci akula da makwabci a sai ne tsammanin cewa an ya makwabci zai ringa cin gada makwabcin shi ba saboda girman haƙi to gashi musulmi dan uwanka gashi makwabcinka a ce kuma ka keta haddin shi ka yi zina da matan shi to wannan shi ne babban zunubin da in ka aikata kai da ubangiji wallahi akwai dewa wallahi wata musibar take samun mutum wallahi shi ke ja matan shi malam ibn al-qayyim a wannan littafin ya kawo cutuka da yawa wanda kawai zunubai ne asalinsu zunubai ne asalinsu zunubi kuma iya daga cikin musibar shi aihon wani yake shi aihon wani yake idan ka aikata wannan to ka buɗe koha zuwa ga wani ne shi ma kuma ka buɗe koha wani ne haka na yanzu da siti kamar yadda aikin alheri shi ma koha ce wadda take buɗe wata koha ta gaba misali sai ka zo makaranta ana karatu sai ka zo ka zama sai ka saurari karatu sai ka ji a karatu an ce kaga wannan zaman da kai aikin alheri ne kake kana cikin rahama ta ubangiji kana cikin lada ka aikata aikin alheri ka aikata aikin lada zai bude maka wata sabo kowa alheri ita ce ni abin da kaji zaka aikata shi ya kaji an ce ma aiki a mulili ya ka tashi da dare kai ki a mulili kaga wannan aikin alherin ya bude maka kowa ta alheri sabo kamar yadda aikin zunubi idan ka fara shi shi zai bude maka kowa zunubi sabo an gane shi yasa ake cewa giya umul khaba'is uwar zunubai in ka sha giya me baka yi ba me baka yi ba zaka zagi zaka yi cin mutunci zaka yi kazafi zaka yi abubuwa kada kada har zina zaka aikata har buge wani hega in a cikin mota kake sai ka je ka ture wani ka kashe mutum sai wani ka je ya ce gurin je sha mai kwashi ta kanshi ka je ka sha kwaya ka zo kama mutum mutsara ko ka je ka bige shi duka nan kenan kaga kowar zunubi ce da ka bude ya ta bude maka sabuwa ya daga cikin matsalar shi aika zunubi yana gadar ma da mutum kekeshe zuciya kaga zuciya ka ba tafshi ba ta na komi na Allah saboda ka tarbiyyatar da ita akan aikin da ya kasance sabo sai malam da karshe ke cewa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yud'af lahu al adhab yawm al qiyamati wa yakhruju fihi muhana illa man taba ai da makaranta ta baya kenan Allah na zancan wa'anda ba sa gama Allah da wani ba sa kashe rai ba sa zina yace wanda ya aikata wannan to Allah zai gama shi da mummunan azaba za a lullumka mashi ma'ita amma illa man taba sai wanda ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ce fanzur rahimakallah kaifa qaruna azina bi zawjati rijali bi shirki billahi wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq yace ka kalli Allah maka jin kai yanda Allah subhanahu wataala ya gama aikata zina ya gama shi da kashe rai da kuma yin shirka wannan tuna maka cewa babban matsala ce babban zunubi tunda an gama shi da manyan zunubai irin wannan kashe rai da kuma aikata zina Allah subhanahu wa ta'ala manzo da sallallahu yake ce ma Ka'aba kina da daraja kina da alhurma kina da fadala amma duk darajar ki a wajen Allah ba ki kai ramin muni guda ɗaya ba duk darajar Ka'aba daga kashe ramin muni gara ka je ka rushe ɗakin Ka'aba ya zo maka da sauki ka hudda ran mutum ka san dai rushe ɗakin Ka'aba ai ba karamin abu ne ko a tarihi sau ne aka rushe ɗakin ka'aba wanda ya yunkura abura hada da ya yunkura ya zo rushe ɗakin ka'aba mai faru da shi fa arsala alaihim tsairon tarmihim tsuntsaye aka tado da ungu na wuta suka musu ragaga sai ga sayan da ka san a ƙura mai kyau suna karma gabaki ɗaya sun zama toka to daga kashe mummuni gara ka je ka rushe ɗakin ka'aba amma duk da haka Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk girman ka'aba duk darajar ta bata kai ran mummuni ɗaya ba to haka Allah ya gama irin wannan zunubi ya gama shi da aikata zina dan ga gane girman lahin wani dan haka kohin da suke kai mu zuwa ga aikata wannan abubuwa ga sanan mun karanta a baya sai mu fata Allah ya taimake mu ya kiyaye mu daga aikata wannan babba alfashawar da ta raba mu da duniya da lahira Allah raba mu da shaitan wanda fitina ce ga ta nan min kulli fajjin illa man rahimallah Allah gafarta mana kuma Allah kiyaye mu daga aikata wannan anan kuma muke ta'aziyya ga juna ga babanmu faruk nan muke sallah da shi mafiya sallar asuba haka kuma wata rana yana zauwa sallar isha'i muna yi tare da shi a nan yau aka yi sutura shi lattija ne mutumin kirki mai san addini tun muna yara da muka san shi ma akan wanda muka san shi mun san shi akan kokari akan da'awa tare suke da iyayenmu duka duk inda ya kamata a yi wani abu na wa'azi ko na abu su ne ‘yan barikin da suke ka gudun wasu wajen tayyar da abubuwa na da'awa wanda alhamdulillah kuma an tsaya a kan wannan ƙin kuma a kan hakan aka cika muna wata Allah shi kanshi Allah gafarta mashi Allah sanya kabarin shi raudatun taimurriya janna Allah haskar kabarin shi kuma Allah sanya aljanna ce makomashi Allah gafarta mai zanubban shi kuma Allah inganta bayan shi Allah ba bayan shi haƙuri akwai kuma mata shi ita ce ma take kula da surveyin ta mata wanda suke karatu a nan sama duka muna musu ta'aziyya akan wannan abu da ya faru hanya ce ta kowa hanya ce ta kowa wadda duk wanda ya tafi ba riga ka bai kai makana zuwa idan muka yi kiskirin magani nan da shekara ɗari ba babu bulbaɗinmu ma babu ana kuma haka nan da shekara ɗari mai zauwa a gaba babu wanda za ka samu a cikinmu kuma shekara ɗarin za ta su kuma ba kowa duka bin mana mazala sallallahu wasallam a hadisi na abu dawud wata rana an binne wani bawan allah cikin sahabbai bancin an binne shi sai yi tsaye sai ke ce masu habai limitin hada fa'iddu sai ce saboda irin wannan lokacin wallahi ku shirya wani lokaci lokacin za a sanya ka a kabari babu komi tare da kai sai aikinka mazala salasar da ke cewa idan aka bunne mummun abubuwa guda uku za su raka shi ɗaya zai zamana tare da shi sauran su dawo iyalinka da dukiyarka za su kai tare da kai ba abin da zai tare da kai kuma sai aikinka abin da ka aikata shi yasa wannan shiri da mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mi akan kabari wallahi kabari kadai ya ishi mutum wa'azi ishi mutum wa'azi ga kanan kana zuwa ana binniya tare da kai wataran kai ne za a zo a kwantar da kai a jera ma itatuwa a binne ka ba abin da zai cece ka illa aikinka da ka aikata a nan duniya kaga wannan kaɗai ya isa ya samu muraƙabatullah ta koda yaushe mu ringa tana Allah mu ringa halarto shi a zuciyarmu a koda yaushe idan yanzu mutuwa ta zo mana a wani hali za mu cika manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mana kowa za a tada shi akan aikin da yake aikatawa in aikin ka aikin banza ne zinace zinace ne shaye-shayen giya ne sace-sace ne wannan aikin da shi za a tada gobe kiyama in aikinka karatu ne zauwa makaranta ne sallah ne kyauta ne zumunci ne alheri ne kana wannan aikin allah zai tara ka kai ka zaɓa ma kanka don aiki za ka tashi gobe kiyama Allah taimake mu kuma ya kai mu lahiya kai mu cikin sa'a abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أشهد أن لا إله إلا الله